الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله قوي عزيز إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجب الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ɗora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau shine iri na sha uku ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 23 ga wata na uku miladiya isa dan maryam 2024
da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya tafsiri na dare mun shiga suratul anfal mun kwana daidai aya ta goma sha hudu yanzu nan za mu tashi kan aya ta goma sha biyar Allah ce ya yi hallazi na amonu idan laƙitun wallazi na kafaru يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرقا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya kuma mun masu imani Allah ce idza laqitum alladhina kafaru sa'ilan da kun karu da wanda suke kafirai zahafan ma'ana mujtami'ina sun taru an sifanta su da wannan zahab kamar tsananin yawan su har su yi tunkoso sun yi matsi ma'ana sun yawaita to Allah ce idan kun karu da su akan wannan halin fala tuwalluhum al-adbar kar ku juya musu baya ma'ana duk yawan su kar ku juyo musu baya Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duk wanda ya juya musu wannan ini da Allah ya ce yawma idhin ma'ana ranar da an ka hadu kowace rana ce ranar da an ka hadu shi ne Allah ya ce duk wanda ya juya makahirai wannan ini da an ka an ka hadu da su duburahu ya juyo bansa ya juya musu baya saboda tsoro to za mu gani ya faɗa mu hushin ubangiji sai Allah ya ce illa mutaharrifan sai wanda yake madubaranci gwanin dubara likitalin ga yaƙi ma'ana gwanin dubara ne ga yaƙi dan juwa da ya baya dan ya sake wani salo ne to wannan babu laifi a kai Allah ya ce au mutahayyizan ko wanda yake ya karkata ne ila fi'atin zuwa ga tawaga mai yawa misali ya zo yana ta yaƙi sai kahirai sun ka tsinke shi gashi nan shi dai ne ya suka kawo mai hari sai ya lura da cewa wanda sun ka ha- kawo mai hari na kusan su goma ne to shi ko abokanan yaƙi ne tawaga ta suna baya sai ya jabarta da mana ya ja su zuwa ga ya tare da su wajen mutanensa نعم to kaga wannan babu da yi eh shine mutahayyizan eh mutahayyizan kenan wanda ya karkata ila fi'atin zuwa ga abin nan wata tawaga don sa ta bangaren yaki kamar Allah yana da bukata a ce cikin musulmi sun gwane magwaninta ko da ta shawo yaki ce kamar yana abin nan wanda ake yi da a ce mai shan batta tana tare da yannanka ko wasu manya da sai a tura ka ta ka shawo battar sai ka shawo battar ka gudu ashe ba sana cikin lungu mutum sun to suna neman kai ne wasu iska tawaga ai ga wannan jan battan ne to cikin bangaren yaki ana son gwani mai iya jan- jan- jan battan idan shi kawo nama a gaba da shi eh shine mutahayyizan ila fi'a wanda yake jawo mutane zuwa ga tawaga mai yawa to idan ba haka ba in jiyo in jiyo baya da mutum yayi ba dan dubara bace ta yaki ko kuma ba dan ya ja su bane zuwa ga tawaga mai yawa faqad ba'a to duk wanda ya jiyo su baya faqad ba'a ya dawo ga hushi faqad ba'a ya dawo da gababin da hushi min Allah daga Allah mana shawo mu kai da hushin Allah duk wanda ya jiyo baya ba akan wannan dubara ba kuma ba akan ya ja su zuwa ga wata tawaga ba to ya juyo ma hushi daga Allah ma'ana Allah ya hushi da shi shi yasa daga cikin manyan manyan laihi daga cikin kaba'irar gonu akwai juyawa ranar yaƙi saboda tsoro ka juya maka harrai kenan ka fifita duniyar kan lahira eh ko ko ka fifita rayuwar da annan ne da rayuwarka tare da cewa ai gudu daga yaƙi ba shi ke sai ya mutu ya rayu ba kullum ya fa'akum firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idan la tamatta'una illa qalila Allah ce baya amfanin ku dan kun yi gudu daga yaki ko dan da aka kashe ku ko kun zauna duniya ai ba za ku shimma ba eh zaman duniya shekara nawa to ai kara kashe ka hayya Allah mallam ya mutu fa abin nan bisayf mata bi ghairihi duk wanda bai mutu ba ta karkashe inuwar takobin yaki a cikin dan kalma Allah mata bi ghairihi zai mutu abin da ba takobi ba saboda ta'addadul asbab fal mautu wahid mutuwar tan dai guda ce ita ta dai mutuwa ita ce mutuwa duk iri yanda mutu ya mutu da ya mutuwa dai sunanta mutuwa dan ba ka iske gawaye ka ce kai wani ya wani mutuwa la kaga wani ya wani mutuwa duk dai mutuwa ce da gani to shi ne Allah ta faƙar ba a biradun min Allah duk wanda ya haka to haƙiƙa ya juyo ga hushi daga Allah wa ma'awahu jahannam kuma kuma sai ta jahannama Allah ya ce wa bi isal masir tir da wannan makoma na'am
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
to ba an fito daga yakin badar kun ga Allah ba da cin nasara ga musulmi sun kashe kusan kanadi saba'in da wani abu kuma an kamo kusan mutum saba'in da wani abu ba da wanda suka tserewa ba ba da wanda an kashi ma rauni ba sun kama hanya sun koma zuwa garinsu zuwa makka shi ko annabi da sahabbansa su yi wa madina to sai Allah yana so ya kore shubha daga gare su kar su ga cewa kokarin su ne wannan yaki gashi abin da ya faru ba su da yawa ba su da makamai amma ga sun samu cin nasara kar su suna alfahari su ga ƙarfin su ne sai Allah ya ce ku sani fa lam taqtuluhum ba ku bane kun kashe su ba ku ne kun kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne da kai ne kashe su kenan kar ku yi alfahari eh kar ku yi jiji da kai ku ga kokarin ku ne ba abinda Allah ku jiki Allah ne da kai ne kashe su to sai kuma Allah ya jiyo ga annabi Allah ya ce wa ma ramaita ba kai jifa ba izra mai ta lokacin da kai jifa walakin Allah rama Allah ne da kanshi ya jifa abin mamaki gashi yadda annabi abin nan ya jimko jamka ta ƙasa ya watsa ga kahirai ya ce Allah ya isar da wannan ga idanunsu kamar da hadisi ya tabbata bayan an kare mubaraza yadda muka bayani jiya mubarazan nan da an kai to yanzu sai annabi ya ce masa yadda ali kamar da abdullahi da abbas ya ce ya ce masa yadda ali ya ci ko ya yi mai damka ta ƙasa musan damka ta ƙasa ya ɗibo ƙasa ya ba annabi annabi ya jimka sai annabi ya watsa ta Allah ya ce Allah ya isar da ita ga idanun kafirai ba wani kahiri daga cikin su face da ƙasa ta shiga idanunsa to ko wani kahiri ta idanun shi ta yake yi ba ta makami ba sai sun tsayar da makamai shi yasa kun ga sabba ba wanda zo da makami to sun samu makamai ga su arha ya sun samu makamai arha wasu malama kuma sun ce wannan ya faru ne yaƙi na hunayin na yaƙi na hunayin lokacin da sabbai sun ka alfahari da yawan su yadda zamu ga cikin suratul tauba sun ka alfahari da yawan su to sai Allah ya jarabe su da an ka fara ruwan kibau sai sun ka juya a gushe sun ka juya hili yaƙi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da adadin sahabbai kaɗan ne kuma ga adadin yawan kayarai sun tun karo sai annabi ya ɗibo wannan ƙasa ya watsa yana watsa abin nan sai ta shiga duk idanun kayarai to alayi ta hali dai annabi ya rushe muka ya watsa yakin gane na badar yakin wani ne ne wannan da ya tabbata dan gashi da Allah da kan sha cewa ma ramaita ba kai jifa ba kizra mai lokacin da kai jifan nan walakin Allah walakin Allah harama Allah ne da kanshi ya jifa to kun ga in mun fassara ta haka haka ne fassara take amma kuma kaga ai sai ga akwai tabbatarwa da kore abin nan da korewa an ce wa mara mai ta ba kai jifa ba izra mai ta lokacin da kai jifa walakin Allah harama Allah ne da kai ne jifa ko ba haka ba to ma yadda hausara take mana wa ma ramaita ba kai bane ka isar da ƙasa ga idanun kafirai isar ramaita lokacin da ka yi jifan nan lokacin da ka watsa ta walakin Allah harama Allah ne da kai ne isar da ita kai abin da Allah ka watsa amma isar da ita ga idanun sa Allah ne to wannan aya kuma ba ta takaitu ba ga abin da ya faru ga annabi duk sojawa na musulmi su tabbatar da duk da ake cewa ka kware wa halbi in kai halbi yana kai inda kake so ba iyawa ka bace gwanin ta ba gwanin ka abin da magunan ka ba Allah ne da kanshi mana Allah ne baka wannan basira baka wannan ilimi da ka halba ba ka isar da abin ba inda kake so Allah ne ya isar da shi ko fahimta ko to duk wannan duk abin da Allah ya fahimtar da kai ka kware karka ce na dubara kace a Allah ne da kanshi Allah ne da kanshi to shi da Allah ke talatar da annabi na cewa ba kai ka isar da ƙasa ga idanunsu ba Allah ne da kai ne to kun ga wannan aya himaluman kibu suna amfani da ita sai su ce in ka karanta ka karki kunama babu abin za ta yi maka da ka yi kunama da ka ce wa mara mai da izina mai dolakin da zahara ma to riki kunama da gani ba ta iya komi amma wanda ce ba ya taɓa ya kalle rika ko ta halwe shi kasan su suna wanda da suna lura ne da mi ma'anar kalmar take nihi da sun ga kalmar ta yi kama da kaza sai ce kaza ne za a yi da ita la sai wa da shi ne Allah ya ce walakin Allah harama Allah ne da kanshi ya yi wannan jifa saboda mi Allah ya ce wal yubliyal mu'minina domin Allah ya jarabe mummunai minhu daga gare shi bala'an hasana jaraba mai kyau kusan jaraba za su yi rabi Allah ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna Allah ce muna jaraba ku da abin da yake alkhairi sharri duka fitna ce duka jarabawa ce to kaga na an jarabe su jarabawa mai kyau shine wal yubliyu minna wal yubliyal mu'minina minhu bala al hasana domin Allah ya jarabe mu ne daga gare sa jarabawa da take kyakkyawa mai kyau inna Allah samiu lalle Allah mai ji ne alimun masani na'am
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين
zalikum wancan abu da ya faru na yaƙi na badar da kun karkashe waɗancan kayarai ku sani wa anna Allah Allah ya tabbatar da wannan ne wa anna Allah domin shi Allah muhimmin kaidil kafirina mai lalata ko mai raunanar da kaidin kahirai ne duk shirin kahirai Allah shi ke raunanar da shi Allah shi ke lalata shirin su duk yadda za su yi shiri sai Allah ya lalata shi na'am إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح Hmm.
وإن تنتهوا فهو خير لكم Hmm.
وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا Hmm.
ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين Allah ta in tastaftihu in kun nemi fatahi kun roƙi Allah ya bada cin nasara shine fatahi har idan kun roƙi Allah ya bada cin nasara faqad ja'akum al-fatahu to wannan cin nasara fatahi ya zo muku to wannan damiri wasu na mayar da shi ga mummunai wasu na mayar da shi ga mushrikai amma a mayar da shi da mushrikai ya fi dacewa da siyakin aya duk da cikin shiwa mun ga Allah ce istastaghi suna rabbakum fastajaba lakum annabi da mummunai sun nemi mi agihe ubangiji kuma Allah ya mi ya agiza musu to kuma gashi na Allah ya bayyana in tastaftihu in kun nemi fatahu ma'ana na Allah ya baku cin nasara ya baku sa'a wa qad ja'akum al-fathu to fatahi ya zo muku dan gashi kun samu cin nasara ko an ji a sai da mummunai ne aiki to amma kuma nan da kafirai ne aiki saboda ya tabbata kamar da imamu babari ruwaya ta imamu zuhuri abu jahalin da kai ne ya so da an kai kun san abu sufyan ya turo sako daga baya yace a taya fara wasu abu jahalin ya samu hayya ya tsere su koma wasu ba sai sun isa badar ba su koma su sumi su koma su gida to su ko za mu ganin shi dai ya daure musu gindi sun hito suna takama babarawar ya annas suna nuna mutane su sai an san ko su suwa ne suna takama abu jihar yace ba za su koma ba sai su yi irin kanan badar sai duk wanda ke kewayen madina sun san da ƙwarin sha ba kawai lasa ba ce ya ce sai sai inuka suna sheƙi ayi sunan abin nan bada ya ji da cijin banza to kuma abin mamaki kamar da imamu zuhuri ya hadisi ne imamu zuhuri abu jahil kuma ya addu'a kai ya ce allahumma ayyuna kana afjar waqi'un lirrahimi fa ahinahu al-yawma wa addu'a shi ya allah duk wanda ya kasance daga cikin wanda afajiri wanda yake yanke zumunta Allah ka wadatar da shi yau wasu sun doka annabi ya zo ne yana raba kawunan mutane yana raba uwaye da diyansu yana raba diya da iyayensu yana raba mata da mazansu yana raba dangi da yawa kawai su abin sun doka yawan yake zumunta ne yake wai ko tun da shi annabi yana ganin yana kan gaskiya su ma ganin suke kan gaskiya suke to da haka ko Abu Jahal yana addu'a ya Allah duk wanda ya kasance daga cikin mufajiri me yake zumunta Allah ka wadatar da shi yau baya addu'a ba ya nemi mi Allah ya ba ce nasara ga masu gaskiya to shine sai Allah ya ce in tastaftihu in ku kun nemi fatahi mana ku yi addu'a faqad ja'akum al-fatahu to fatahi ya zo amma ba akan ku ba akan wanda kace mai gaskiya Allah ya tabbatar da shi da yamma da san da kahira yake dan gashi Allah ya ce wa in tantahu da za ku hanu daga barin kahirci fa huwa khairul lakum shi ne alkhairi gare ku kayan zambe da su ne ake kuma har Allah ya ce wa in ta'udu in har za ku ƙara yau wani shiri ku zaka ku yaƙi annabin sahabbai na'udu mu ma za mu ƙara ba da cin nasara gare su mu ba da ba kake da dabirin da su ne ake Allah ya ce walan tughni ankum fi'atukum shay'an yawan ku bai wadatar da ku da komai walau kafarat ku da kun yawa yau ku zai zanda banza Allah ya ce wa anna Allah ma'al mu'mini Allah na tada bambanai ita kenan wannan aya tana damiri yana kuma akan su ne su mushrikan saboda in kace da mummunai ake in kastaftu wa qad ja'akum al-fatawa in kunni ma Allah ba da cin nasara to Allah ya ba ku to wa in tantahu da za ku hanu daga mi kenan kaga akwai matsala ka gani ko kuma wa in ta'udu na ud in kuka za ku koma umma za mu komo to akan me kuma walan tuni an kun fi'at kum shay'an yau ku bai da bai umfani da ku da komi to su wani adda ya wannan yini ta gani ko to kuma da Allah ya ce wa anna allaha ma'al mu'minina Allah na tare mummunai to kaga su wani kuma kaga dai ayat da dole ka ba da ita da miri akan kayan rai na'am
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma wani masu imani Allah ya ce adi'u Allah ku yi da'a ga Allah wa rasulahu ku yi da'a ga manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tawallaw anhu kar ku juyo daga bari yi mishi da'a wa antum tasma'un kuma alhali kuna ji ana karanta muku Qur'ani ana yi muku wa'azi kar ku suke ku juyo daga bari yi mishi da'a Allah ya ce wala takunu kar ku kasance kallabi na ƙaru kamar wanda sun ka faɗi cewa sami ina mun ji Allah ya ce wahu la yasabun ba su shi ba mana sun ji da kunne amma zuciya ba ta kiyaye ba kar ku zaka musu kar ku zaka makka haram makka kar ku zaka mun munafikai wanda kullun suke ji amma zuciya ba ta kiyaye ba sai Allah ya ce
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
Allah ya ce inna sharar dawa da inda Allah mafi sharrin dabba a wurin Allah Allah ya ce asummu wanda suke kurame albukumu bebaye ya ce asummu wanda ba su sauraron gaskiya albukumu bebaye ba su iya furta gaskiya da bakunansu Allah ya ce allazina la ya'qilu wanda ba su hankalta ba su san sanadin menene Allah ya ce su ba Allah ya ce kuma su wannan ma walau alima Allah fihim khairan da Allah ya san jiyar da su akwai alkhairi Allah ce da asma'u da ya jiyar da su inda Allah ya san jiyar da su akwai alkhairi ma'ana za su isa saurari gaskiya su yi amfani da ita inda Allah ya san jin da za su yi akwai alkhairi da ya jiyar da su sai Allah ya kore ce kai walau asma'ahum ala taqrir da ma Allah zai jiyar da su su fahimci abin da ake karantar da su la tawallawhum mu'ridun da za su juyo suna masu bada bai kamar tanda ayat da Allah ya bayanin waɗanda suke cewa a mayar da su duniya za su gyara Allah ya ce walau ruddu la'adu limanu wa anhu wa innahu lakazibuna kenan akwai irin mutanen da Allah ya sani da ilimin shi Allah ya san duk da kai ba su imani duk da kai duk da ganin su sun shiga cikin musiba a ka musu doki a ka musu agiji ta ce wallahi babu ƙara da dai sun samu sauki sun kowan bannan su shi yasa wasu duk da za ka yi malam sai dai ka bar san da Allah bar su in dai ka in kana tare da irin wannan mutane irin wanda ba su ganewa sai dai ka ba su abin da a haƙƙin su amma duk da kai baka iya canza musu duk da kai baka iya canza musu yanda Allah ya saka ne tsastahiya eh to wannan aya wasu ce ta sauka ne akan wasu jama'a daga cikin Banu Abduddar su wannan Banu Abduddar duka yan gida guda ne su su annabi yan kaka guda ne amma su ne sun gato bangaren adawanci su akan adawa sun ka tai shi yasa kuma hatta abinda Allah ya bayanin na bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam na bangaren ganima wanda ana ba dangin annabi wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsu wa lirrasuli wa la dhil qurba wa la yatama wa masakin kaga dhil qurba kinan dangin annabi ne yake nufi ciki akwai kasan dangin annabi to su banda su wadannan saboda su ba musulmi bane sun sun shiga bangaren adawa shi yasa yakin badar kinnan da za an ka kai har da su sun ce za su kama ba ruwansu da Muhammad ba ruwansu da abin da ya zo da shi kuma gidansu ne ha amma saboda adawanci ta sai Allah siffanta su da ba mafi sharrin dabba sai wanda ba ta kiyaye ba ta ji ba ta gani shi yasa an ce dabba duk kowa mai tsaya bisa ban ƙasa dabba ne har mu kaga duk muna mutane shi yasa Allah ya buga misalan da mutane ne yake wanda suke kahirai Allah ka kare mu na'am
ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi وأنه إليه تحشرون الله يا أيها الذين آمنوا يقوم من يمس إيماني الله استجيبوا لله وكرب كرا الله وكرب كرا الله وللرسول هكا وكرب كرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم idza da'akum idan Allah da Annabi sun ka kiraye ku lima yuhyiku da abin da yake rayuwa ce gare ku idan Allah da Annabi sun ka kiraye ku zuwa ga abin da shine rayuwa rayuwar ku to ko amun ne kira Allahu akbar kaga idan Allah da Annabi sun ka kiraye ku zuwa ga abin da yake rayuwar ku shine alqur'ani shine addini wallahi malam kun ga alqur'ani kun ga wannan addini na musulunci da inda mutum yana raye duniya ba ruwa ne da addinin musulunci ba ruwa ne da alkur'ani wallahi da shi da matacce duk dai wallahi ba wani abu wanda yake rayar zuciyoyin bayu kuma addini ba abin da ke rayar zuciyoyin bayu ka wannan alkur'ani ce yasa kuke gani duniyar da muke yanzu ka bincika hatta su bangaren kahirai suna bayyana cewa irin da ini yanda ake samun masu kashe kawunansu masu rataye kawunan suna karkashe kansu wallahi ba su lisahuwa kuma kahirai ne amma cikin musulmi cikin musulmi sai a yi shekaru wani bai rataye kan shi ba saboda su suna tare da rayuwa suna da abin da ke shi ne rayuwarsu duk damuwar sun shiga suna samun sauƙi hatta musulmi da yake rufe musulmi wallahi addinin gana a shi don wallahi wanda ka gani in ba dan addinin gaba ko da yawa da kashe shi wanda ka gani wani irin kiti gana gashi nan ba abin da sha mai kai wallahi rahama addinin gace rahama addinin gace yana jin kiran sallah a zo dai masallaci ko da dai kasalance ya zo shi sallah sai Allah ya ɗebe mai damuwa kaci wani ɗan lokaci amma wallahi ba da haka ba ko Allah wanda ya zuwa cikin kabari wallahi zai babu abin da ke raya zuciya wallahi kamar Qur'ani ba abin da ke raya zuciya mutum ya samu nutsuwa kamar musulmi kana musulmi to shine Allah ya ce ya ku masu imani idan Allah da Annabi suka kiraye ku zuwa ga abin da shine rayuwar ku shi ke raya ku abin da shine ke raya ku ku karba la ku karba Allah ce wa alamu ku sani annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi subhanallah Allah ya ce wallahi ku sani wa alamu ku sani annallaha shi Allah da ake cewa idan yana kira ku karba yahulu yana sha makan cewa bainal mar'i tsakanin mutum wa qalbi da zuciya ko kun gano abin da ake nufi ga Allah da ƙa'ida ta ubangiji yayin da aka kirayi mutum zo zo ga abin da Allah yake kiran ka akai da annabi zo an ga kirayi mutum dai ya kawar da kai an ga ƙara kira ya kawar da kai biyu kenan an ga kira kira ya kawar da kai to shi kenan an samu matsala an samu matsala saboda inda mutum ya kawar da kai to dama sai a zo a dan azamai tambo baki da zuciyarsa bai tuba ba bai gano an kira shi bai zo ba gobe ma an ƙara kira ne haka kai annabi ce sai a kai inda zuciyar ta yi tsatsa ta lalace ta lalace to da yadda zuciya ta kayan to shi kenan Allah ya sha maka ce tsakanin mutum da zuciyarsa kenan zuciyar babu alkhairi a cikin ta sai sharri babu alkhairi a cikin ta sai sharri zuciyar ta kai yanzu babu alkhairi a cikin ta sai sharri ita ko zuciya yadda dama Allah ya siffanta ta yadda ka san wani mazubi ne in alkhairi bai shiga to shirri sai ya shiga ba ta yi wani a ce zuciyar mutum alkhairi bai shiga shirri bai shiga ba shi in daga alkhairi bai shiga shirri sai ya shiga da shi sa tun gabanin zuciya ta lalace ta mutum tun gabanin kar ya ga an lalata ta zuciyar ta yi tsatsa ba abin da ke shiga sai sharri tun wannan lokaci ake ta kiran mutane su zo su karba su karba su karba amma wallahi mutum ya kawar da kai daga abin da ake karantar da shi akwai matsala shi yasa cikin laifin ka goma cikin laifin ka goma in ka ji an bayyana maka su an bayyana maka kuma duk ka san laifukan ka ne laifi goma wallahi in kana son ka samu sauki ka karba ko da laifi biyu ne ko ko ka bar su ka bar su to ka karbi kira dan ba ta wani abin da mutum ya saba yi goma na a ce mutum ya bar su kwata kwata sai wanda Allah ya tsaga da rabansa cikin goma da yanka ne goma an tunatar da an tunatar da kai kasar da yanka ne goma kai kokari ko da biyu daga cikin su ka bari to sannu sannu insha Allah sai ka inda zaka bar su gaba dai ba da wani a ce mutum shi na aikata laihi an zo ai mai wa'azi a ce kai tsaye abin da suke shewari gaba dai shi bar su wannan ba duk mutum ke samu wannan ba an ka faɗa ma cikin laihin ka dai kai ne ka rage ka rage sannu sannu to ka karbi kira Allah amma ana faɗa mutane laifukansu kowa ya sallami ne sai ya daƙwa kowa ya sallami ya daƙwa sai sha ɗan kai kamar da wani ne ga ci aiki shi ya take na shi to zuciya kamar ta lalace wallahi ai shi qur'ani kullum ana so yana ana karanta ma shi san da kai na aiki musan da mu ne ake ba shi ne sufafin mu ne ba jawa mun gani ba inna mal mu'minuna allazina idza zikra Allahu waje in ana karanta musu qur'ani ai da Allah ce zuciyoyinsu na tsoro ma'ana ne hukkan su ne sun ji ana karantawa sai suna jin tsoro suna jin tsoro kar Allah ya kama su amma bangaren kuma natsuwa in su ne ana bayanin aljanna da irin ayyukan da ke sayya bayu aljanna sun san suna da irin wannan aiki sai ga zuciyoyin sun samu natsuwa da zikir la ta tsama innul qulub sai ga da ambaton Allah da ake musu zuciya sun samu natsuwa saboda sassan wanga bangare suna da wannan aiki irin ayyukan su ne ya to bangaren kuma laifin su sai su dar tsoro suna dibin fa kar Allah ya kama su kar Allah ya kama su bar mu yi niyya mu tuba to shine mai sifan mai imani amma da ana wadan laifuka ka san akwai da sai kamar da wasu ne ake ko ka ga an dame ka ni dai ke laifi to bari wanga laifi na ya mutu da shi wannan ya zai izgili kuma Allah ka kare mu to shi da Allah ya ce wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi karkashin wannan aya annabi da kai ne yake roƙon Allah yace ya mu ya musabbit alqulub sabbit qalbi ala dinik ya musarrif alqulub sabbit qalbi ala ta'atik annabi da kai shi yake addu'a yake cewa ya Allah mai juyar da zuciyoyin bayu Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a ya Allah mai juyar zuciyoyin bayu ka tabbatar da zuciyata a kai ma biyayya ko ba sai Allah ya ce wallahi ta yi da Hausa babu addu'a mafi muhimmanci sai addu'a za ka roƙo Allah ya tabbatar da kai da imani dan kun ga matsalar duniyar da ake annabi ya ce wallahi so da za ka garin mutum gashi da sahibin mu ne mai imani amma wani musa kafira kakin malice zan kahiri ko wani musa kafiran wani musa mu'mina wani su kafiran da mai ji gashi mu'mini ne amma kakin sahiya zan kahiri fitinar rayuwa fitina rayuwa fitina gare ta shi yasa kuma annabi ya ce wanda cikin salloli ko wani kashi sake ya tashi fa sai ya roki Allah abuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal kun ga muhallin shahid wa min fitnatil mahya rayuwa wallahi akwai fitina rayuwa tana da fitina kanka amince wa rayuwarka ita roƙon Allah in ka ganka in ka gane ka akan shari'a ita roƙon Allah kashe ka akan shari'a annabi ya kowa jin tsoron Allah kuma yake nacewa ga wannan addu'a kullum annabi yake addu'a ya musarrafar qulub sabbit qalbi ala dinik sabbit qalbi ala ta'atika ko ko annabi ya wata rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma saboda duba ne irin wannan ayoyi annabi ce zuciyoyin bayu gaba ɗaya suna akan yatsun ubangiji biyu haka yuqallibu haka fa yasha'u inji annabi yace haka Allah ke jiyar da su yadda yake so to in baka roƙon Allah sai mutum ya zama iri sai shi ya nuna ma kai ai wani kai inda kowa zai irin kada ai kowa zai da aljanna ai kai kai na ganin ka gaba ko ai kai sai ya nuna ma kai ne wani amirul mu'minin da cikin garin ku dan shi kai shi baro ka ka kai ce marayuwar ka gani wallahi irin wannan ayu suna ban tsoro wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi sai zan bai aikata alkhairi zuciya to babu tunanin alkhairi sai sharri wa annahu ilayhi tuhsharun kuma shi zuwa gare za a tara ku na'am
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah ya ce wattaku ku kiyayi ku tsoraci fitnatal fitnar da har idan ta zo la tusibanna allazina zalamu ba ta sabka ba ta keɓanta ba ta abu kowa akan wanda suke su ne azzalumai minkum daga cikin ku khassatan keɓanci in ta zaka ba ruwa da wani suna jawo duk mamayewa take yi Allah duk mamayewa take yi yanda ka san kuna cikin rumfa ne sai wani ya jawo rumfa duk wanda ke ciki za ta rifke shi to haka ne ta fitina in ta zaka ba ruwan tawani ne ya jawo duk gama take da kowa sai dai can kowa da annabi ta tabi shi eh yanda ka sai ko nan duniya jira Allah inda mutum yake zaune shi yan kwaya ana ta shaye shaye yana zaune ce shi bai shan kwaya idan Allah ya safa ya zuba duka mai nasiba sai dai ce yanzu zuwa kai bincike eh an gano gaskiya abin da ya kashe ka amma dai ya ka banu sai an ce ka mun ga wani cikin moto polisai ta da yan kwayan nan a ce to kai ko dan adam kai ko wasu ne shi ma ba shi ne wani ma ya tabo shi na aikar fagi shi na ce sai san musu mai ta kai ko zama ne kai ka to ni ne ma fa to haka da duk inda fit- fitina take wallahi mutum ya sani sanci inda take idan fitina in ta so babu ruwan da zama sun jawo ba ruwanta to shine Allah ce mu tsorata fitina shi yasa annabi ya siffanta mu ya mana misali muhimmancin tunatar da juna muhimmancin umarni da kyakkyawa da hali da mummuna yanzu kun ga wasu zanga da ake yi wallahi shine cin nasarar mu shine alkhairin mu wallahi duk al'umma da bata yi- bata da masu yi mata wa'azi ta shiga uku annabi misalin da ya ba misalin da ya misalta mana al'ummar da bata da mai wa'azi kan mutanen da ke cikin jirgin ruwa ko cikin da yarusa alimin mun karanto mutanen da ke cikin jirgin ruwa to jirgin ruwa gida biyu ne gari akwai gidan sama akwai gidan ƙasa to kuma ko su wannan da a gidan ƙasa gidansu ne nasu ne wannan tun da a gidan sama nasu ne to amma sun yi tarayyar ruwa kuma ruwan sama ne suke in na ƙasa suna da buƙatar ruwa sai sun taka sama sai suna ganin kai sun ga zama sun ce kai muna ta wahalar da waɗance na da asama tun da cikin ruwa ne muke ga kwale-kwale mu kuske ɓangaren mu mu barbace hirgi ga ruwa nan mu rika ɗibo in muna da buƙata to da Allah yanzu in ba mai hada in ba mai kama hannayen su ba mai ce musu kar ku yi haka da Allah ya ka ɓalgace wannan jirgin akwai mai eh, ragowa cikin su to amma saboda muhimmancin masu wa'azi cikin al'umma annabi ce an an- an ka hane su an ce ku bari in kuka kece wannan jirgi adun halaka za ku yi to hana su da an kai kaga annabi ce sun ci daga bare to shi ne muhimmancin masu wa'azi in kaga kana balla an ce wa wani kaza da kake ka bari kana sana'a da kake ta haram an ce ma wani sana'a ta haramun ce kana mu'amala da bai dace an ce mu'amala ta kaza da ke haramun ne to amfanin masu yi maka wa'azin nan da ba su tunatar da kai ba in musiba ta yi duka ma mai al'umma ne zata yi shi yasa masu masu wa'azi masu karantar da mu masu wada mu da gaskiya ba wanda sun kai gare su shi yasa mu ta hankuri da abin da ke karantar da mu cikin aiki cikin lahi dai goma in kace goma wanda kake aiki ta kai ya kwari sannan sannan fitar ragewa shi mai wa'azi bai ce ma ka bari ba kai tsaye kuma shi kai ya ce ma bai da laihi ba shi kai ne akwai lahin da yake yi ba wanda da wanda bai laihi duniya sai annabawa wanda su Allah ya kare sai annabawa da da mala'iku amma kowa mai laihi ne tafsirin da muka ba maki wata ran a karanto aya in san wanga laihi na na in yi istighfari ba kun labari haka a ramar ya karanto ta aya san da washi na eh washi istighfari ba kun labari ba mai cewa bai da laihi ko wannan laihi in ka ji mai wa'azi ya ma nasiha kar ka ce awo kai kai ne shirye ko shi ma da laihin da yake yi so nawa ma ismanawa in ka ga alihin da suke kai maka gyara mai saboda amfanar abin nan amfanar rayuwa kenan mu rika faɗa mu junanmu gaskiya Allah sa mu gane to shine Allah ya ce wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba ne na'am
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس Mm.
فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات Mm.
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
Allah ya ce wazkuru Allah na magana da sahabbai Allah ya ce wazkuru ku tuna in antum qalilun lokacin da da ku kadan ne kadan ne wanda sun kai iman da annabi mutum nawa ne uku hudu biyar haka wa sallah gidan arkam kusan ɗakin abin nan kusan abin nan ɗakin kaba da mun kai bayani mutum mutum nawa ne mutum takwas goma kadan ne to Allah ya ce ku tuna lokacin da kuke kadan ne mustada'afina mustada'afuna fil ardi wanda ake raunanawa a cikin ƙasa an yi ƙarfin ku an yi ƙarfin ku har mutum mana ya je tsoron shi yawo da ya san ka da suna nan kayan suna nan in ma sun sami kwanolonin da babu ko sai ya kashe ka mustada'afuna fil ardi wanda ake raunanawa a cikin ƙasa Allah ya ta kafura kuna jin tsoron ayyata haɓafa kuma nasu mutane su ɓaɓace ku ko da nan zuwa nan baka- baka dogon tahiya na kasan kahare na nan amma saboda rama ubangiji fa'awa ku sai Allah ya tattaro ku Allah ya yi muku umarni ku yi hijira sai ya zan madina ta ce gidan imani duk wanda ya musulunta ta can sai Allah ya tattara ku wuri guda fa'awa ku ya tattara ku gaba dai ya mai da ku uwa dai uba dai wa ayyudakum Allah ya karfafe ku bi nasarihi da cin nasararsa sai Allah ya ba ku dama ku je ku yi yaƙi yanzu abin da ke- yaƙin da kuke yi kuna kayar da maƙiyan addini addini kuna bunƙasa kuma ɓangare na biyu ku kanku kuna samun wadata sai a ta a yi yaƙi saboda raunin mu in ji annabi sai shi yasa Allah ya halitta mana ganima duk annabawa da sun shuɗe ba wanda aka halitta mana ganima duk annabin da ya yi yaƙi ya yake gane yaƙin da sun kai Allah ya karɓa sai Allah ya turo huta daga sama huta daga sama sai a tara duk abin da an samu na kahirai zinariya duk dukiyar da an samu ta kahiraiwa da dabbobi da komai tarawa ne yake wuri guda sai Allah ya turo huta daga sama suna gani sai huta ta ce wannan ganima gaba dai duk amma sai annabi ya ce mu saboda rahmar ubangiji sai Allah ya halitta mana ganima fa ayyukum bi nasarihi wa razaqakum min at-tayyibat shine wa razaqakum min at-tayyibat sai Allah ya gudu da da abubuwa sai ku kai ku yabi ku samu ganimomi wannan duka rahama ce ta Allah Allah na tunatar da su su tuna da wannan matsayi su tuna da yanda suke irin yanda Allah ya musu yanzu Allah ya ce wa razaqakum min at-tayyibat ya arzika za ku dala da abubuwa ma'ana an halitta muku ganima ta zan halal gare ku ku ci ku sha Allah ya ce da Allah ku tashkurun domin ku zama masu godiya ga ubangiji nan kaga ba godiyar baki ba ma'ana kenan domin ku ci gaba ku ta ibada domin ku ci gaba ku ta jihadi na'am يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول Mm.
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون
Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma mu ne masu imani la takhunu Allah kar ku hayanci Allah kar ku hayanci Allah wannan addini na Allah amana ne kuma kowa mun gani cikin suratul arab dukkanin mu yi- mun riƙe alƙawari da ubangiji za mu kada ta shi da bauta to rashin bautan nan da za mu ki shi ne mu hayanci Allah wa rasul kar ku hayanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnan annabi an karantar da ku sunnan annabi aiki na annabi aikace kar ku halarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bar karantarwa ta kurki wata karantarwa in kuka haka mun kuma halarce shi ne an turo shi ya karantar da ku addini sai kun ka bar karantarwa ta kun karki wata karantarwa ha inci ne ha inci ne wa takunu amanatukum hakkar ku hayanci amanoninku kowane nan daga cikin mu akwai amana da ya rika bancin tsakaninka da ubangiji akwai amana al'umma gare ka ma'aikacin hannu kake a mushin makaranta kake malamin addini kake karantarwa duka amana ce duk wanda an kai rajajeniya da shi akan aikin da yake yi amana ce amana ce ta al'umma wata kuma amana tun karku hanci amanonin ko an tumta alam kuma alhali ko sani duk wanda yake dauke da amana ya sani in ya kiyaye ta ya sani in ya tozarta ta ya sani to kuma amana za a zata akan akan sirabi annabi ya ce da amana da zumunta suna ɓangaren sirabi ɓangaren dama da hagu mutum ba zai tsallake sirabi ba sai ya zan mai kiyaye amana ba zai tsallake sirabi ba sai ya zan mai kiyaye da zumunta duk wanda ya wasa da amana shi ba zai ganin nuna cin amana ba sai bis sirabi wallahi ko ya shiga aljanna sai ya sha wuya sai an kikkilce shi sai ya sai ya ga bani to haka mai wasa da zumunta wanda bai sada zumuntarsa ya samu kiyaye kan mu hayanci amanoninmu wa antum ta'lamu kuma alhali kun sani na'am
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة Mm.
وأن الله عنده أجر عظيم
Allah ta wa'alamu ku sani, Allah ma amwalukum dukiyoyinku da Allah yake ba ku, wa auladukum da diyanku fitina wala jarawa ce, Allah ya shi akwai shagartuwa a cikinsu. Ta cikin sha'anin dukiya malam akwai shagartar da bawa, ta cikin sha'anin diya akwai shagartar da bawa. Dukiya da diya fitina ce. Wata ran annabi yana akan mimbari yana hudu ba, yana hudu ba sai ga Hassan ya yi wurare malam. Hassan jika annabi sai annabi ya sauka daga mimbar ya ɗauko shi ya ce Allah ya gaskiya ya ce Allah ya ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna da fitna ce gashi ya sa annabi ya kace huduwa to haka ne ya malam shagaltar shagalar da bawa gare su ɗaukar hankali gare su da dukiya da ɗiya malam wallahi akwai fitina akwai jarabawa ciki sai mai rika takatsantsan dukiyar ka karkai sake ta shagaltar da kai daga bauta ga ubangiji haka ɗayan da Allah ba karka yasa ke shagartar da kai daga bauta ga ubangiji kamar Allah ya sanya su ne kamar ta wani wuri ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wani ya ce ma aduwwan lakum har da mata Allah ya ce aduwwan lakum ko makiya ne gare ku ma'ana suna zama makiyan ku sa'ilan da kun ka fifita su hiyar san Allah yayin da sun ka shagaltar da ku daga bayan Allah ta sai san makiyanku amma dukiya ba makiya ba ce ɗaya ba makiya ba ne mata ba makiya ba ne sai lokacin da sun ka shagaltar da kai daga bayan Allah sai ka koma tsine musu sai ka ji mutum ya ce ma'agana an ni maliya ni umarni wannan dukiyar yana zargin ta saboda ta shagaltar da shi daga bayan Allah halaka an yi sulbaniya duk damar da Allah ba shi ta kunce mishi ya rasa ta in ma ɗaya ne zargi kanshi in ma mata ne haka to shi mu taka tsantsan mu rika yin taka tsantsan kar mu fifita son su ya da son Allah ya da son addinin Allah kenan fitina da Allah yake ne ba wai fitina wadda za a gudu ba a gudane ta saboda in babu dukiya hatta ibada za gudanar da ibada cikin nishadi in baka da daya ya za gudanar da rayuwa cikin aminci kana da bukata a tallafa maka in baka da iyali ya za ka samu sukuni ashe fitinar da Allah yake siffantawa wa ɗaya da mata da dukiya da Allah yake cewa fitina ce yadda wani zai fassara ce fitina ce da haka mata fitina ce dukiya fitina ce diya fitina ce fitina ce lokacin da sun shigar da kai daga Allah yadda mun fahimta amma idan ka fifita son Allah da annabin Allah fiye da su ba za su zama fitina ba alkhairi ne jarabawa ce wanda sun zan kaci jarabawa yana mun fahimta kaci jarabawa da dukiyar da Allah baka in dukiya fitina ce ka riba annabi ce ba dukiyar ta ofarish kamar dukiya Abubakar kuma cikin hayya Allah ne duk abin da an ce ana da bukata abubakar ki ka kuɗi a sayya ashe duk ya fitina ce alkhairi ce yana fahimta amma tana zama fitina idan kai watsi da addinin Allah ka tashi horiya da ita sai ta zama fitina mace ta farko ta taimaka cikin wannan addini matan annabi Muhammad Khadija ta tallafa ma annabi ta ba shi gudun wadda wata ba ta ba shi ba to fitina ce mata kenan a idan ka bar su idan ka fifita su da son Allah sun zama fitina duk cikin duniya babu mace da ta kai da Aisha ilimi ba mace da aka kwashi ilimi gare ta musulmi sun kan ufa da ilimin kamar Aisha mace ce mata annabi kila mata fitina ce ba fitina ba ce ashe idan ka fifita son su da son Allah wannan ya zama fitina da shi ne Allah ce lalle ku sani dukiyoyin ku da ɗiyan ku fitina ce wa anna ma indahu ajrun azim a wurin Allah ne sakamako mai girma yake idan ka bi Allah da dukiyarka za ka samu aljanna idan ka aza ɗiyanka akan turba ta arziki za ka samu rahama saboda ɗa guda ka bari malam ka tarbiyyantar da shi kan mutu to duk addu'ar da ya ma duk aikin da ya na alkhairi sai an kai maka nisho ko da ba ya aiki da sunan ka ba ba ga iyalin suna ta yi wakafi da sunan uwaye ba mutum shi masallaci da sunan baban shi ko makaranta ko ba haka ba ko shi wani aiki alkhairi da sunan baban shi to shi uba in da ya ka kallo malam ko da ba ai da sunan ba sai Allah ya baka lada kai uba sai Allah kai ma lada domin da Allah ya ce wa Allah salil insani illa ma sa'a dan adam bai da komai sai abin da ya aikata da aiki wa ne inda bai aiki ana samun shi inda bai tarbiyanta da shi yana zama na wani abu to aikin shi da aikin uba ne ko ba ka da sunan uba ba sai Allah kai mishi sai sai Allah kai mai lada ashe diya alkhairi ne idan mun ka aza su akan turba mai kyau Allah ka sa mu iya na'am
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم wannan aya sai mu yi hakuri sai da malikin yaddare saboda irin bayanan da maluma suke ka akanta da za a ce abin nan mubin abin nan bayanukan maluma akan wannan aya Allah awa guda ba za ta yi ba sai dai mu dan haskaka kaɗan irin yadda suke ka falalar jin tsoron Allah falalar jin tsoron Allah da Allah ya ce in tattaku Allah ya allakum furqana furqana kin kalma ta furqana Allah ya ba ku rabiya komai ku iya gano shi wallahi jin tsoron Allah ke sanya dan adam ya cinkayo abin da ke nesa gare shi shi da suke kawo hadisi na sayyidina Umar ya tura sariya ta mayaka bangaren Sham bangaren Sham ta yadda sai ayi kwanaki masu yawa ga su ta suna ta yaki suna ta yaki ashe makiya sun zo musu sun kewa musu bayan buci su rundunar Umar ba su labari Umar yana hudu ba ranar Juma'a sai da sabai sun shi ya daga sauti yana ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal washe Umar yana magana ne da shugaban yaƙi da kumandan yaƙi kadiba ta haya kwana nawa ba gari guda ba ƙasa guda ba amma ga Umar ya yi sauti kuma Allah ya jiyar da shi da wanda yake nufi malama sun ce shi tsoron Allah wani shi ake kira karamatul auliya karaman waliyan Allah abin da ba sa bai mamaki a ya awar yana ta daga sauti na kiran sariya sariya da sun ta wurin yaki sai da umar ya sabko bayan ƙara sallah suna tambaya ta yi ya ce in makiya ne sun ga kamo su hari bayan duci sai Allah nuna mini sai na daga sauti kuma Allah ya shaidda shi kuma sun ga komo daga yaƙi sai sun tambayi sariya ya ce wallahi umar yana faɗi wannan magana muna juya baya ga su kuma muka kai musu hari mun samu cin nasara saboda mai jin tsoron Allah wallahi in ka zan mai jin tsoron Allah komai sai Allah shi maka amma matsalar mu rauni inda mun san Allah hakikanin sanin Allah mun kiyaye doka to mun tsoro ne hakikanin jin tsoro ne ko wallahi ba abin da Allah ba zai mana ba Allah ka ba mu ikon jin tsoron ka insha Allah sai da mu tashi akan wannan aya abin makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ɗebe cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi don musulmi da cikin halin kakanaka Allah ka mana dauki Allah ka mana dauki Allah ka mana dauki Allah ka gafarta mana gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma iyayen iyayenmu in musulmi da sun ka rigaye mu Allah ka sa su huta mu da muka san Allah ya kyauta mu kuma mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hawlana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya musarrif al-qulub thabbit qulubana ala dinik sarrif qulubana ala ta'atika ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا مرفقا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم يا الله كذا ولد ملافيا cikin wannan kasar tamu da sarauka kasashe na musulmi gaba daya mun masu nufatan wannan kasa da shari da bala'i in ba shirwa ne Allah shirya da su in ba shirwa Allah ka da sharri su gare su Allah ka kare mu gaba gare mu ka kare mu baya gare mu kare mu dama gare mu ka kare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين